من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna nawa kenan biyar ga watan rabi'ul thani a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1444 muna kuma 30 ga watan goma shekara ta 2022 Allah kaddara mana haduwa a wannan babban masallaci na fada mai martaba sarkin Gumer Allah ya kara masa lafiya da imani a ci gaba kuma da karatu a cikin littafin al'arba'unan nawawiya wanda yau za mu tashi a kan hadisi na 28 wanda imamun nawawi ya ce alhadisu saminu wal 20 an abi na jihin al'irbab ibn sariya radiyallahu anhu kala wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mawa'izatan wazilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ونهين حديثنا عشرين تقوص أنكر ورد أبو نجيح إتتي الكنيش أبو نجيح تكاكين سننسى العرباب ابن سارية irbab ibn sariya yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda kuma suka kasance cikin ahlus suffa mutanen da suka kebe kansu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallam cin su da shan su da koman su yana masallaci ba inda suke zuwa wanda ake kiran su ahlus suffa kuma yana daga cikin sahabban da ake kiran su al-bakkauna masu yawaita kuka ko kuma wanda a dalilin yakin yaki na ƙarshe na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gazwatu tabuka ko sun zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba su abin hawa su hau ba su samu dama ba ƙarshe suka juya wa a'ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqun duka cewa ahlus suffa ne kuma yana da tsawon zamantakewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai kwaya hudu ya rawaito wannan shine ɗaya daga cikin hadisansa kwaya hudu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da inda bayo da Allah ya mashi da kuma irin abin da Allah ya hore mashi akwai mutane masu yawan riwaya akwai mutane masu karancin riwaya akwai wanda suke da sha'awa duk abin da suka ji za su yi magana akwai wanda kuma ba sa magana ko a cikin al'adar mu haka take in ka ajiye mutane a aji kai musu bayani lokaci daya wani zai iya maido da bayanin ka baki daya wani zai iya ƙara sharhi akan bayanin naka wani ma sai an mai darasi an ƙara mai darasi an ƙara mai darasi sannan ya gane inda aka sa gaba wani kuma daga wannan ajin ba zai ƙara faɗar komai akan ka ba ba zai ce ba an yi a ko an yi ba an gama to haka sahabban manzon Allah ya raba baiwa a cikin su akwai da in sun ji sun ji kuma za su adar akwai mutane da in tari aka yi to da ya fita zai dora akan status wanda ya yi tari eh ana jimawa in wani canza riga ya ce ya canza riga in ka duba status ɗinsu daga safa kan dare za su dora arba'in akwai da kuma sai ya yi wata sai ka ja ce in ya gama kowa da bayo da Allah maɗaukakin sarki ya washi amma dai masu kula da ilimin ɗan adam malaman psychology suka ce wanda ka ga yana yawan magana a status to wannan mutumin yana da kunyar magana a cikin mutane wanda ba iya magana a mutane shi yake a cikin status wata kil gaskiya ne kowa gaskiya bane aka da mai gari na'am al-irbad ibn sariya radiyallahu anhu qala wa abana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ibatan irbad yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya muna wa'azi mau'iza ya kira ta wa'azi a wata maganar mau'izatan baligha wa'azi mai gamsarwa an yi amfani da kalmomin da suka dace a gurbin da ya dace ta kwankwasa zuciya ta sa ta rusuna wannan ita ake kira baligha to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi da abin da ake kira wa'azi din kuma ana wa'azi ne da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwadaitar a tsoratar to manzon Allah ya kwadaitar ya tsoratar yace wannan wa'azin wajilat minhal qulub zakatan mu da suka tsorata matukar razana إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وزلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سفر مؤمني in kana so ka gane kana cikin su ko baka cikin su in an karanta ayoyin Allah a wajen wa'azi ko hudu ba ko jawabi ko nasiha zaka ji zukatan su sukan tsorata to me zan gaya wa Allah ina da hujja zan tsira ba zan tsira ba zan samu aljanna ko ba zan samu ba za ga tashin hankali wajilat min halqulub wa zarafat min haluyun idanu suka zubar da hawaye sahabban manzon Allah galibi sai da hawaye zubo a idan su amma abin mamaki kuma ba a kawo wa'azin ba suna ce wa azana mau'izatan baligha wajilat min halqulub wa zarafat min haluyun zukatanmu sun kada kuma idanunmu sun zubar da ruwa amma ba ita ce muhalli shahin na kawo hadisin ba amma dai an yi wa'azi a ran nan mai ratsa jiki faƙulna da suka ji wa'azin ya yi wa'azi sai suka ga wannan ya saba da ɗabi'ar wa'azin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba a ɗabi'a wata ƙil idan minti uku yake yau ya yi minti ashirin kaga ya saba kenan wata ƙil idan a zaune yake yau sai ya a tsaye ya saba watakil idan baya fada yau yayi fada a cikin wa'azi akwai dai uslubi da ya canja sai suka ga ya saba da wa'azin yau da kullum sai suka ce ya rasulullah ka annaha mu'izatu muwaddi'in ko muwadda'in wannan kamar wa'azin mai ban kwana mutumin da ya zauna aka yi shekara da shekaru zai koma gida daga yau an rabu za ga idan za a yi ban kwana kwana ake ana tattaunawa ko a daɗe ana tattauna inda wani sirri da aka ɓoye da waye duk za a bijiro da su da wata nasiha da waye da wani sirri duk sai an faɗa ya sai ga cewa to irin abin da duk ya kamata a faɗa a wa'azin an faɗa kamar manzon Allah ban kwana yake mana duniya zai bari ko ka annaha mau'izatu muwadda'i wa'azi ne na mai ban kwana kamar uba ne da ɗan shi kana waya ranka jawabi yau da kullum ba lalle bane suna fahimta ɗari bisa ɗari amma duk ran da ka tara su kace to ni fa yanzu tafiya ta kama ni zuwa ƙasar Turkiya zan yi hekara bakwai ban dawo ba ko zan muku jawabi idan ka sa su a gaba kana jawabi wannan jawabin za su yi wasa da shi saboda sun san abin da za a faɗa a nan mai muhimmanci ne yasa ake kiranta mau'izatu muwaddi'i ko mutumin da ya shugaban ma'aikata shekara talatin da biyar ya yi ritaya sai aka tara sauran ma'aikata za a yi bankwana galibi abin da suke faɗa a irin wannan lokacin gaskiya da gaskiya ce zai gaya maka ƙwarewarsa akan aiki da abin da ya gano da matsalolinsa da inda ya kuskure da inda ya daidai yana so ya gaya na baya ku yi amfani da shi kuma a yaku juna za ga lokacin gaskiya da gaskiya ake faɗa yasa aka sai ka annaha mau'izatu muwaddi'in sai suka ce fa'ausina tun da wa'azinka yau ya yi kama da wa'azin mai ban kwana manzan Allah imana wasiya wasiya kuma ita ce ƙarshen wa'azi galibin wasiya akan faɗa abin da ya fi tsada a daidai lokacin da ake da buƙatarta lokacin da mutum ya zo gargarar mutuwa ya tabbatar saura minti uku ya bar duniya sai aka tara masa 'ya'yansa da jawabi zai musu bayani zai ɗauko ina alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ba baki yana jinke hannun sai ce to fa dai yadda za a yi kakku yi kaza ko ku yi kaza abin da fi sauki kuma ya fi tabbatarwa shi ne maslaha haka zai gaya musu daidai wannan lokaci sai suka ce fa ausina kai mana wasiya qala sai ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla wasiya ta farko ina muku wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki taqamin ya ta wuce ta a cikin littafi mafi kankantar ma'anarta mecece taqwa ne duk abin da Allah ya ce kai kai da abin da yake ka bari ka bari fi'lul ma'mur wa tarkul mahzur abinda aka ce ayi ayi abinda aka ce a bari a bari wannan ita ce taqwa in kana so a cikin mu ka gane waye taqwahi ne duk abin da Allah ya ce ayi ana yi abin da ya ce a bari ana yi wannan yana daga cikin almuttaquna insha Allah wasam'i wa ta'a ina muku umarni ku zamanto masu ji wa ta'a masu biyayya idan shugabanninku da jagororinku suna muku wa'azi to ku zamanto masu ji in suna bada doka ku zamanto masu jin dokan nan in suna jan kunne ku zamanto masu jin wannan kunne wasam'i wa ta'a ku zamanto masu biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ta ajeren giyar nasiha ta biyu inda mutane za su zamanto masu tsoron Allah masu biyayya ga shugabanninsu da bala'in da muke ciki da ba mu fada ba wasam'i watta'a sai manzon Allah ya nannaga al'amarin ji da biyayya sai ce wa in ta'ammara alaikum abdul ko da bawa ya shugabantar da kanshi a kanku ku zamanto masu biyayya malamai suka ce ba a tsammani a tsarin addinin musulunci a samu bawa ya zamanto shugaba saboda daga cikin shuruɗul wilaya an ya kuna abdan a hurran mutum ya zamanto cikakken ɗa ne to inda za a yi rahin sa'a a samu bawa ya yi ƙarfi su haɗa ƙungiya su kashe shugabanni su zamanto su ne shugabanni ran da suka sa doka dole ku yi musu biyayya inda ce wa sam'i wa ba'a wa in ta'ammara alaikum abdul ko da bawa ya zama shugaba a kunku wanda shine mafi kankantar abin da za a samu ko kuma yanzu ka ce tunda ba bayi to waɗanda kuke gani shine ya fi wulaƙanta a cikin ku ba kowa bane ba dan kowa ba ba dan jikan kowa ba idan Allah ya ba shi shugabanci dole ku bi idan ku ce to da waye baban shi ba shine matsalar ba yanzu shi din wane ne ita ce matsala amma wane ne babansa ba shi bane ba wane ne kakan shi ba shine matsala ba daga ina yazo ba shine matsala ba kasa in ka zama shugaba to duk fa tarihin da baka sani ba za a dora ma karatun shi a allo baki da baki daga mai durin ka zo yan barna ne baba sa bai rabiya ce yayi dako yayi kaza yayi talla goro baban sa fari ne baban sa baki ne baban sa gajere ne shine kadai fari duka tarihi sai an hada maka so koya kuke ganin wulakantar sa lalle a ji ai biyayya to da zamu tsoron wani anan bubuwan guda biyu ko gobe idan zamu koma musu wallahi tallahi sai abubuwan mu sun daidaita amma sai turawa suka yi nasara a kanmu karkashin freedom of expression a babu wa kowa damar faɗin albarkacin bakinsa haga wannan damar ta faɗin albarkacin baki wallahi ɓarnar da ta yi za a daɗe ba a gyara ta ba mai bibiyar bibiya in ya ga yadda yara ƙanana suke zagin shugabanni daga kan shugaban ƙaramar hukuma ko kansula abin alhaki ka kai kan shugaban kasa za ka sha mamaki yaro karami takwas yana zagin shugaban kasa ai ka san barnar an yi da yawa ba fa shugaban kasa ba mai unguwa ina muke gani kamar wulakantacce a cikin mu ko wallahi mai unguwa yana da alfarmar da in ya sa doka a saurare shi kuma da ana sauraron su da irin waɗannan ƙananan barnuka ba su taso ba idan mai unguwa ya sa in ya sa ba a yi ba kuma za a hukunta ta hukuntu ya yi horo a horo ya ce a kai kurkuku a ɗaure a yi bulala a yi wala irin ƙananan da 'yan iskan unguwa suke da duk bata yi ba aro ka taɓa ya cewa yake ba shi abinci in ya yi gudu da mota wurguma mukulli wai in naka ne ka ɗauka so kaga mai unguwa da yana da iko ya kama ya ce a masa bulala goma kuma a riƙe mukullin ce babanka ya zo shi ma babansa in ya ba ce a masa uku dariya kuka yi ko? wallahi ba baban ya zo aka masa uku aka ce gaba ma ka kara bashi mota in ya zo gida yanzu a ciwon an masa bulala uku wata ƙilhe ya kara waɗa kuma goben ya sai bashi mota ba zai bashi ba in ya bashi kuma zai ja masa kunne na ƙasa da in zai bashi zai ja masa kunne samun bar tarbiya ta lalace ta kwaci daga inda ya kamata ta kwaci yasa turawa ba za mu gushe ba muna bin su har sai mun waye gari babu wani abu da yake da kima da mutunci a gurin mu yanzu dai duk traditional institution na duniya ba su da wata alfarma duk wani tsarin mulki in ba na demokaradiya ba ba a yi sa kuma demokaradiya tafiya take da barna yancin yan daudu yancin 'yan luwaɗu yancin karuwai mutuncin 'yan iska da iri ɗaya ne kuma sannan ana zaɓe da tabbatar da shugabanni da tsohuwar kilaki da limamin gari duk matsayinsu ɗaya ne zai jefa ɗaya za ta jefa ɗaya za a ce ɗaya biyu ko taka namba wani ta liman namba tu kai kasan da matsala amma inda aka ce iya limamai ne da mutanen arziki za su yi zaɓe da irin wani abin da yake faruwa zai faru wallahi ba zai faru ba to amma da aka katsa aka ce demokaradiyya ne wanda ya iya zagi da cin mutunci da keta alfarman mutane to yana da mutunci wanda yi kuma abin da ya sani qala Allahu qala rasul ko ala ramma ne ayu yana kiskadi yana karatu ba wanda zai saurare shi har a kare kan fahimko ko gurin sa ba za a zo ba saboda yi an tabbatar ran zaɓe in aka ba shi take away da hinkafa yana dariya hike na ya samu canji zai dafa eh ba a tasa karuwai da yan iska da waye su ne ake wannan miliyan goma wannan miliyan biyar wannan miliyan uku sauran mutane ko a hankali ko a banza amma inda a ce tsarin zaɓe ahalul halli wal aqd su ne masu mutunci suka san ina aka shiga ina aka fita wallahi da ba irin wannan barna ake ba yasa an ka kalli duk tsarin da yake da alaka da addinin musulunci to za ka ga ya fi tsafta ya fi kusa da daidai yadda ka je duk masarauta ka gani in kana kirga kingmakers zai wahala ka samu mutum ashirin biyar goma takwas ashirin waɗannan mutanen takwas ana tsammani sun fi kowa hangen nesa da hasashen abin da zai je ya dawo so idan aka ce su ne za su naɗa sarki ya kana ganin za a samu ɓarna da yawa to inda a ce su ne masu naɗa ciyaman na local government ba duk waɗanda suka yi shugabanci tun daga 1960 zuwa yanzu da yawan su Allah da ba su yi ba kamar yadda Umar dan Khattab yayi zamu tada a cikin tsarin kalifofi da suka kasance ya ake tsaye da khalifa inda an bu alul ahlul hadd wal qadi akat wallahi da barna da da muke da akwai da bata faru ba yasa demokradiya ta yi barna ko ba za ta gushe ba tana barna kuma ba za ta daina barna ba har sai an daina ta dan in dai ba a daina ta ba to babu ran da duniya za ta gyaru don kullum mutanen banza su za su ci zaɓe ku ƙari cewa mutanen kirki su higa mutanen kirki suna bayan windo duk abin da za a yi za a yi ta'i da su suna wa'azi suna kaza ana ta ai suna tafiya da malamai da ustazai har da advisor har da commissioner na makabarta ko da wane ne duk akwai amma da an zo za a yi lissafin wa za a bawa an gama har mawaki yana da alfarma da zai ka ƴan takara a bahi kun taba ji tunda ake cewa ga malami kaza ce a tsaida wani da wani ƴan takara rarara an ce ya kawo mutum uku a tsaida su shine dalilin faɗan su da gwamna kai ka san lalacewa ta zo da mawaki da gwamna ake faɗa ai da abun mamaki da abun mamaki amma da Allah a wata jiha sai aka samu shugaban izala ko shugaban ɗariƙa ko shugaban ‘yan maulidi ya je samu gwamnan ya ce ga wane da wane da wane a basu kujera wane a tsaye mai shi a ɗan takarar majalisa wannan a sanata wannan a raif dala wani malami ne wannan so alamar cewa kenan in dai muna cikin dimokuraɗiyya kullum tafiya za mu yi a cikin ɓarna ba za ta gyaru ba wallahi tsarin da ya fi kusa da addinin musulunci shine tsarin sarautunmu na gargajiya a dawo musu in ba haka ba ne har kullum ina faɗa na fi son mulkin soja akan mulkin siyasa soja mabarnaci ne amma baya bari barna ta yaɗu mabarnaci ne abin da ya dahi ne su biyar su ne manya su bakwai su ne manya to su za su yi barna amma ku kakwai to ai da dama dama kenan amma yanzu in ka daga kowa mabarnaci ne kowa yadda zai samu kuɗi ake bukata yanzu wannan gwamnan bankin duk da ake cewa za a canja kuɗi za a canja kuɗi cinikin dala ne har yanzu bai ihe su ba saboda haka da aka tsaurauta mutane aka ce still za a canja sabon kuɗi mutane yanzu sun yunkura to bara a haƙura da kuɗin Najeriya a canja dala duk wanda yake shiga kasuwa duk kamfanoni yanzu sun rike kayan su sai sun ga yadda aka yi da dala a wannan satin su ƙara kuɗi kuma su ne dillalan dala su ne dillalan cinikin dala so kanan za a ajiye demokaradiyya kullum barna ko ina ce kowane angila ka taɓa mabarnata ne a cikinta amma idan soja ne hi kadai sai tsare in na gani zan harbe yake nan ko dan Allah ko ba dan Allah ba za a bi so inda za mu yi bukata mu dawo tsarin mu na shugabancin musulunci alal aqalla idan mun yarda wani shugaban mu ne to mu masa biyayya kuma ba wani shugaba da yake da karfin gwiwa jagoranci idan ba a masa biyayya kuma duk shugaban da ya san ana masa biyayya zai iya bada rayuwar sa Allah saboda talakawansa to amma kun ce ba ruwanku da shi to shi kuma ya bada ransa saboda ni shi ne banza ba zai yi ba amma idan za a masa biyayya a buɗe umarninsa to zai iya mutuwa saboda su mutanensa da aka wani ita ce wasiya ta biyu wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum abin da yasa manzon Allah ya ce ku zama to masu ji masu biyayya yace tabbas wanda ya rayu cikin ku yayi tsawon kwana fasayar ikhtilafan kaseera zai ga sabani mai yawa abubuwa za su canja yadda kuke ganin abubuwa suna faruwa da ni da ku wace wallahi za su canja za ku ga abubuwa da yawa sabani aka sahabi manzo Allah ya faɗa ce idan tafiya ta yi tafiya za ku ga abubuwan da kuke kinkimi ba kwaso za a shigo muku da su cikin ajiyu me za ku yace abinda kuka sani na sunna ta ku dabbaka wanda ba ku sani ba ku kauce masa ku kaucewa abinda mutanen gari suke dafifi a kansa wa alaikum bi khassa abinda kuma mutanen kirki keɓaɓɓu masu ilimi masu tsinkaya suka tafi a kansa to ku karkata nan wajen ya fi kusa da daidai amma mu dubu ne mu ɗari uku ne yau mun zama mu miliyan a'a kakka shiga wannan gurin kirga addini da fahimta da yawa wannan ba shi bane wannan kuma yadda abin da yake rudar yan bid'a da yawa idan sun yi wannan su 30 gobe sai ga sun zama su dubu sai ai alaman nasara ce sai ga sun zama dubu uku alaman nasara ce dubu ahirin alaman nasara ce ita kuma gaskiya tana tafiya da menene yazo a qur'ani menene yazo da hadisi ina ce kana sa jumhur yace ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak abin da ya daidai da gaskiya shi ne jumhur ina mai rinjaye ko da mutum ɗaya ne akan wannan ra'ayi duk duniya ta haɗu akan ra'ayi kwa ɗaya ɗaya idan Allah bai amince da shi ba wannan mutumin da kuka mata kuka dungura wallahi na san shi ne daidai a wajen Allah maɗaukacin sarki ya ce to duwanda ya tsawon kwana zai ga saɓani mai yawa wani kuma tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko tun a zamanin sahabbai aka fara samu an samu ƴan murji'a an samu 'yan kadariya an samu khawarij tun a lokacin sayyidina ali da muawiya ibnu abi sufyan an fara samun bid'o'i da yawa waɗannan duk sahabban manzo Allah ba su san irin waɗannan abubuwan ba ba san irin waɗannan ra'ayoyin ba kuma har gobe sabbin ra'ayoyi ne suke zuwa wani ya zo ya ci haƙo ya ci a duk waɗancan ba su fahimta ba ne ikon Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wani abu Allah ya rike fahimta ba wanda ya fahimta hehi kana mala'ika jibrilu ko ya ce duk duniya ba wanda ya fahimta hehi kai ka san akwai abin mamaki a ciki wallahi duk wanda ya tsawon kwana yana ganin saɓani mu ɗin fa yanzu kaga ba shekarun bane suka ja da yawa amma mun san abin da muka taso a kansa yanzu akwai barna da yawa akwai canje-canje in ka ce kaza abubuwan da suka canja suna da yawa ni babban abin da nake magana hata kunya babu wala lokacin da muka taso muna kananan yara mun san mata lokacin fita unguwa gare su mun san lokacin da mata in sun zo majalisar maza sun koyawa suke sassille takalmi idan suna tafiya da suna tafiya suna surutu in sun dutso maza hiru suke sai an wuce ka ji maganar da hankali a hankali kuma ana sallan magariba ta gama tuwo ta ajiye kowa nasa sun sun sun sun za ta je gidan gaisuwa kafin ku sallan magariba ku dawo ta sake za gida ta zauna kamar bata fita ba amma yanzu da Allah musamman ranar laraba sai ka kasa gade wai maza suna fita kasuwa ko mata ba sa fita kasuwa akwai gurin da in ka je dole sai dai kai hakuri a matsayinka na namiji musamman in ka je bola bola sai dai kai haƙuri mata ne rubutu a gurin kuma sannan kace kar su fito galibin su zamarawa ne da masu marayu wata ba wanda zai ba ta kwandala a sati ta je ta zazzaga wannan bolar a cikin samu 300 400 500 da ita za ta yi tefanar sati da wai to yi sa burayuwar ta a jagwalgwale take da yawa inda tsari ne na musulunci kowa yana cikin payroll wani an san a wata za a bashi dubu uku wani za a bashi dubu biyar da duk wasu abubuwan sun sai su in ka a mace koma gida ki zauna kakki fito to mutuwa za ta yi ya ta fito da aka aima cikas wani abin ta dada kudinsa wani abin ta cinye a yi rigima a nan a warware a nan ta sata a nan nan ta ɓoye a hijabi haka za a rayu ya za a yi yara ka tadda karfe goma suna bara kai ka san akwai tashin hankali yara ba sana'a ba komai amma da fantama fantaman wayoyi kuma karfe biyu kowa ya tafi gida amma suna kwanci kuma uku a fara jira gidajen mutane kuma ku ce ba ku bane ba saboda Allah ku ne kawai tsoron ku ake ji ba yadda za a fa innahu man yashmikum fa sayra ikhtilafan kaseera a addini za a ga sabani mai yawa a al'ada za a ga sabani mai yawa yawan rayuwarka yawan matsalolinka yasa da yawa fa mutane da kansu suke roƙon mutuwa za ka ga mutane ta baya son mutuwa baya son mutuwa amma dan aka wata in bajira ya ga yana kuka sai Allah ka samu cika da imani ya fara hakura kenan fa eh ya wallahi ya fara hakura saboda duniyar ba dadi yaro karami ya kallahi ya zage shi ita man tsohon banza shi ko ya san ya hu ubansa aka aka ga mu aka ce wani yaro aka zo ana rikici a kotu ya kalli mutum ya ce ƙarya kake yaron ya kalla ya ce da wanta tana nan da ba ta faɗi wannan magana ba ta amma dai gaskiyar abin da ya faru kaza ne bai canza ra'ayinsa ba shi kuma wanda yake faɗa masa ɗin uwar kakarsa ce ce da tana nan da ba ta faɗa ka ba ba fa kakarsa ba uwar kakarsa ya ce kaɗan ya rage aure ta amma kaga kai da aka ce wa ikrami bi shaifatil muslim wanda yake dattijo mai furfura a mutunta shi to yanzu uwar kakarsa fa ita ce sa'asa kuma wanda aka ce za aure uwar kakarka ai kasan da ya girme ta dan ba a aure sa'a da sa'a inda ba kuɗi aka gani ba duk wanda ka gani yana haikara 30 ya aure 50 to wubi yayi da ita a an ce wub da hi to kuɗi ta gani in yi wub da ita to kuɗi ya gani e yanzu ka ga yarinya ta ga dattijo ɗan shekara 60 amma akwai gari to za ta ce za ta yi wuf mai ba shawara kawarar aisace sun je gida ta ga dattijo ya mata kuma ta ga ana fasa kwai ga lemo a firji ga kudin cefane ga nama ga wane ne sai ga tana gaisuwa ta musamman na'am fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera in an samu sabani mai yawa manzon Allah menene mafita sai ce fa alaikum bi sunnati ina muku horo da riko da sunnata mecece sunna shine at-tariqatul masluka hanyar da ake bi to wata hanya manzon Allah ya bi a rayuwar shi yayi auren sa yayi zauna da matan shi yayi sallah yayi aikin haji yayi mu'amalar sa yayi bahi yayi kasuwanci yayi jingina komai akwai yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi so in kana so ka zauna lafiya kalau duk abin da zaka yi a addini ka sami yadda manzan Allah ya yi shi kuma babu bayanin abin da manzan Allah bai ba in dai manzan Allah ya yi shi fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin da sunnar khalifofina waɗanda suke ar-rashidin wanda suke sun kai matsayin ar-rushd sun kai matsayin hiriya al-mahdiyyin waɗanda suke jagorori ne manzo Allah ce to da sunnar shi da sunnar su malamai suka ce meye bambancin sunnar shi da sunnar shi wasu suka ce a'a abinda suka koya daga wajen manzon Allah suka ce abinda aka koya ne ba wata miza abinda ake nufi shine abinda manzon Allah yayi ya zama addini abinda Abubakar yayi da Umar da Usman da Ali ya zama addini saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khilafatu min ba'di 30 za a yi khalifanci a bana har tsawon shekara guda 30 ثم يكون ملكا يؤتيه الله من يشاء sai kuma ya zamanto mulki Allah ya bada shi ga wanda ya so cikin al'ummarsa ya dace ko bai dace ba Allah zai bada amma tsarin kalifanci yace shekara 30 ne shine abin da aka samu a shekarun Umar Abubakar da Umar da Usman da Ali Abubakar malamai suka ce bin nas nassi na bakin manzon Allah ya tabbatar da haka ko da ba za a ga karar bane ana fahimtar hanci ta hanyoyi guda hudu ko dai mamɓuƙin nas ko mafahumin nas ko dai mamɓuƙ abinda yake ƙwarra a cikin nassi ko mafahum abinda za a iya fahimta daga cikin nassi ne to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta baiwa Allah ta zo manzan Allah ya mata alƙawari ita ki dawo shekara mai zuwa ta ce in na zo ba ka na ita ki samu abubakar wani abu ne Allah ya so ya gudana amma akwai ishara a cikinsa kaga ita daga ko an take dawo mai karatu ta Allah kai mu amma ta yadda manzon Allah za a yi dauke ta sai in nabo baka ne tace ka samu abubakar ma'ana yanzu gwamnati ce ta yi alƙawari wanda yake kan kujerar gwamnan ko shugaban ƙasa ko wanda yake irin kan kujera ta shi zai zartar da alƙawarin da na ɗauka yasa aka ce akwai continuity a tsarin musulunci abinda na baya na gaba na ɗorawa a kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana rahin lafiya yace duk wata kofa wata kafa da ake wa masallaci shige a kotse ta duk a kotse ta kofa ɗaya za ku bari ita ce kofar da Abubakar ke shigo mata to me ne anar kofar shi a matsayin sa na shugaba kamar limami an ware masa kofa a cikin wannan kofar da Abubakar ke ba kar ku toshe ta ma'ana zai iya zama khalifa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai isharoji ta ce bin nafs umar dan khattabi da zai zama khalifa aka ce bit'ayin shi kuma nadi ne abaka yana gadan rahin lafiya yana fama da rahin lafiya mutane sun taru yace idan Allah ya dauki rayuwa ta umar dan khattabi ya zama to khalifa idan Allah ya tambaye ni zan ce a iyaka tunanina na nada musu wanda nake tsammanin ya fi dacewa da su ya fi tsoron Allah so wanda yake kan gadon mutuwa ya faɗa maka wannan kai ka san ba da garaje ba ne bai ya ce in Allah ya tambaye ni ya tabbatar kuma zai tambaye shi zan ce na nada musu mafi alkhairin su wanda ya fi tsoron Allah hanya ta biyu da ake samun khalifanci ko nafsi ko ta'yin da Umar ya zo mutuwa sai ta amera ta shura a samu waɗansu mutane sai rage mutum asharatul mubashiruna bil janna sai zaɓi mutum shida saura shida nake ji a lokacin yace waɗannan ku ne za ku haɗu ku tsaidawa a sarkin musulmi ko a cikin ku ko a wajen ku amma da kuke da alhaki wannan sune king maker yace a cikin ku za ku nada yace ga ɗana nan Abdullahi dan Umar duk abin da za a yi ya sa ido ya kalla amma bai da ƙuri'a bai da tsoma baki a ciki kawai kalla ya ake tsarawa ana so a koyar mashi dabarun mulki da kullawa da warewa yasa sarakuna za ka ga wanda suke ji zai gaje su a jikinsu za ga ba a bari yayi nisa yana zaune yana kallon abin da ake ciki in baki sun zo ya ake in za a sallame su ya ake in za a kai su masauki ya ake manya ya ake musu yara ya ake musu ya ake magana ya ake zama ya ake kaza kai da horo amma zai mutum idan ya ƙare yawansa a bariki kawai daga can aka ce zo ka zama sarki me za a yi za a ƙari wallahi za a yi baragada sai an yi sa'a an samu dogara wani irin na da mace kai ba haka ba za a yi sannan wasu abubuwan za su tafi a daidai amma duk abin da ba a bi a tsari ba to za a samu matsala to a lokacin usman dan afan sai aka mai da shi ya zamanto haka idan an zaɓi sarki a ciki shi kenan usman ɗan afan aka yi duk abin da aka yi aka yi siyasar da aka yi aka yi abin da aka yi a kullu a shiru allah ya rubuta shi ne sarki da haka ana iya tabbatarwa ta hanyar nassi ana iya hanyatarwa ta hanyar ta'ayi mai tafiya ce wane shi ne an gama ba abin da za a yi yasa wani lokacin idan ta kici ne aka ce shugaba faɗi ya ƙi faɗa akwai matsala kuma duk shugaba ya san wanda ya fi kowa gaskiya a cikin mutanensa idan kana da mutum ɗari a tare da kai kai ka san wanda ya fi dace Allah da kujerarka wani lokaci idan ka kici mai ba laifi ka nuna shi to amma saboda muradun karaɗe akwai mutum mutunci idan masu so su samu suka gaba samu ba su dare ya su kada jam'iyyar haka suke sai ga to duk ana ta a'a bana nuna ba bana nuna ba kar a ce na yi son kai dole ne wani lokacin in ta kai ta kawo a nuna din to waɗannan guda hudun su ne kulafa'ur rashidun abubakar umar osman ali waɗannan su ne kadifofin manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka yi ya zama da sunna kuma kowanne ya sunnata sunna shi abubakar ya sunna yakin waɗanda suka yi ridda ya sunnata yakin waɗanda suka hana zakka ya sunnata hada alqur'ani a guri daya shine jam'ul mushaf ko waɗannan dinna daga cikin sunnonin da abubakar siddiq ya raya su Umar ɗan Khattab yana da sunnar tarawihi idan ka je ka karanta tarihin kurkurafa na Imam Suyuti duk kalifan da ya tarihin sa ya kare zai ce masa awailuhu farkon abin da shine ya samar da su a duniya sannan Umar ɗan Khattab daga cikin abin da ya samar wa duniya har yanzu har gwamnatin Turawa suna tafiya a kansa shine tsarin dawawin tsarin raba ministries a gurin Umar ɗan Khattab aka fara samu duk duniya da haka ake tafiya Umar ɗan Khattabi ne ce wannan abin su a harkar gona, wannan a harkar siyasa, wannan harkar gudanarwa, wannan ‘yan treasury ne, wannan sojoji ne, waɗannan kaza ne, kuma ga albahinsu, ga budget ɗinsu, ga kaza shi ake kira da wawe. Umar ɗan Khattabi ne ya fara ajiye wannan tsari na diwani. To shi mana da albarkar shi. Kuma shi ne ya tabbatar da cewa duk wanda ya saka matarsa sau uku a kalma ɗaya ake ta saku, kuma har gobe fatawa ta nima ta saku. mutum ya haɓa cin rai matarsa ta kwara masa ya kasa zukewa yadda ya saka sa uku ta saki sa uku eh ya sa kafin ka aure ya kamata a hore ka ka iya zukewa in babu a ƙara maka haƙar zoba a ƙara mata sufurin ko yalla in ba ka iya zukewa masauta fi ƙarfinka duk yadda kake tsammanin kana da alfarma kana da girma kana da isa wallahi mace abun wasa ne a gurinka wallahi duk alfarmar da Allah wallahi abun wasa da kasa yan tsara haka take kallon ka sai dai kai hakuri ba ya tsara haka manzo Allah ya faɗa ce ma ra'aytu naqisati aqlin wa dinin azhaba bi lubb ar-rajul al-aqil min ihdakunna yace wallahi ban taba ganin ababan tausayi ba masu tawaya a addini masu tawaya a hankali amma masu wayo da hankalin suka kun mutane irin kai sala ban taba gani ba yanzu ya ga babban mutum yana gumi shugaban kasa zai fito miti sai ga an jinkirta ana a daga kawai sai gobe daga gwaro ne sun baro jihar sa saboda ya kwasa an yi fito karna za a yi eh kaga ciyaman yana gudu a mota 140 na za ka yi sala bai sani ba hima daga gida ne matsalar eh shugaban kasa ma aka ta fito ya dinga zarma a her laborori sun gane su to an tabo shi Allah akwai ƙananan ma'aikata magulmata ne akwai abin da shugaba in ya fito to sun san yau lafiya kalau daga gida amma na fito a ya gamu ya buga mota ce ta hajiya ta yi aiki sun gama ya su gama girdin biya kuma sun san yadda za a kare ka yau sun san ta ɓaci wani zai hausi ne to waɗannan matan da kuke gani akwai tafiya da hankali wallahi ma ra'aytu naqisati aqlin wa dinin min azhaba bi nubbi ar-rajul al-aqil min ihdakunna so ababan tausayi ne amma masu ƙarfi ne a daidai wanda lokacin da kuke kallon su Allah ba mu zama da su lafiya da haka to duk wanda ba zai iya zuciya ba kar ya aure eh duk yadda kake da alfarma za su jijjiga ka fiye da baka da baka tsammani sarkin da ake bada labari akan shi wa yake da suna bawa jangar zoko an ce in ya gama duk abin da za a yi ga gida ko mata ta rika juya waina ta ƙara mai sanan ta juya sanan ta gasa sanan ta kone sanan abin yake ba shi mamaki ranar yake so nuna mata bajinta sake ni fa wane ne baraki mu ke ga yadda ake yace abu yana kiran kowa da kowa a fada dan karfe 8 gari ya tsinke cik an cika ya kawo mota ta windoci inda leka ke gani ta leka ta ga mutane fululu yace wannan fa dinni ake jira in ce ai ko kar amma zike saboda Allah in ce kaza in ce kaza ba zai a karabu kalla ko ranka daɗe ko ta ce in haka ne to yadda kake zuwa inda gwada fita mana sau ɗaya yanzu waɗannan mutanen da suka tare inda fita yadda kake zuwa ɗaki na za a zauna in yi umarni za a saurare shi so wanda ka zo a gurin haka ɗin hai ba a wuce ɗin ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah madaukakin sarki yace wa kaifa ta'khuduna wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza afda shi namijin ya je wa matar da ƙarfin sirrinsa ita ta zo masa da ƙarfin sirru sai an wuce wannan gurin wa kaifa ta'khuduna dan haka dan me zaka ba ta sadaki ka dawo kana bibiyar abin da aka yi da fa da kake ganin ta dagwal dagwal akan titi a hijabi da kaza da wane ne yau gaba ɗaya babu komai aka za ganta inda inda take da ƙwarza ne mahai ka gani ita to kar a karba so yasa wannan yana ba su dama za su iya juya mutum yadda suke su kuma babu laifi a ba su dama su juya din eh wani lokacin kaɗan yin eh eh wani lokacin ka yadda ka zama mijin hajiya da sai a yi a yi kar a yi a bari ko don siyasa wani lokacin a bari wani lokacin kuma an taɓa ka aje ka ɗau kamar kunama eh wani lokacin kuma aje ka sesa sesa ta ce ta rasa kanka amma dai abin da ake so mutum ya zama to mai kyakkyawar ma'almala mai iya jurewa fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin da haka duk inda zamani ya je ya dawo mutum ya rike sunnarsa ya rike sunnar khalifofin shi muna magana a sunnar Umar dan Khattabi wanda shine ya sunnata saki uku ya zamanto saki uku lokaci daya Allah madaukakin sarki ce at-talaqu marratan kashi saki ana yin sa sau biyu sai ce in an samu biyu fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai a rike ta da kyautatawa saboda ita ce karhen dama ko a batta ta je gidansu cikin mutuntawa saki na uku kenan sai ce mutane Allah ya ba su dama suna wasa da ita don haka duk wanda ya sake cewa matarsa ta sauku saki uku a zama ɗaya ya ce ta sauku tun daga ranar ya zama doka kuma izan habai suka yi ijima'i a kansa ba wanda ya taɓa musu a kanta sai bayan da ya rasu Allah ɗan abu zai ce ni ban karɓi wannan fatawar ba me yasa baka yi magana bai ce ina tsoro kar a fasa bayana wa Umar dan Khattabi ne yayi magana kuma ka ce masa ba haka ba zai fasa baya Isa to a tunda baka yi magana ba ya zama ijma'i an wuce wannan guri to amana daga cikin maganganu da Ibn Taymiyyah ya dawo da su Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya dawo da su malamai suna gani inda akwai inda malami ke kuskure yana daga cikin guraren da suke kuskure duk wanda ya saka matarsa saki uku abatta ta saki uku afi zama alheri bude kofar ana iya dawo da shi wannan ya bari mabarnata suka dawo da saki da saki da saki da saki yanzu akwai gidan da in ka ji wallahi ya fi saki goma su wasa ma kirga saki sun dena kawai ta masa iskanci zai ce tafi gidan in aka yi sirru sun za a ce ta dawo su ba ma sa kirga saki an fi goma an fi ahiru saboda haka ba zan cin ƴaƴan zina ba ƴaƴan komai ma suna da akwai a gidan akwai dan halal akwai dan garma garma akwai dan shugo duk akwai su sun tattara su shi yasa wani ya ga daga cikin su zai kai uban wani ya maru uban wani daga haida kasa ya buga a kwankwalta saboda ai duk haka haɗu ka zo na zo ne saboda haka ba a matsayin uba yake kallon sa ba kuma ba a matsayin ɗa da uba suke zaune ba an samu ɗan tangarɗa nan da ta to sunnar umar ɗan khattabi sai ya ce wannan a maida shi ya zamanto sunna usman ɗan afan da ya zo shi ya haɗa mutane to duk wani ƙur'ani wanda ba wanda gwamnati ta rubuta ba ba wanda yake hannun sarkin musulmi ba kwafi na usman da ake cewa musu hafin usman ya ce kowanne ne a ƙone shi wannan ƙonewa sunna ce naka abin da yake da alaka da addini aka danganta da addini a aikin manzon Allah aikin sahabbai wannan shine ake kira sunna akwai kuma abin da yake babu shi a zamanin manzon Allah an kai magana da dan bid'a kace babu kaza babu maulidi ita babu lasfika so ana bambancewa me tace bid'a da manzon Allah ke magana akan sa ko me tace sunna da manzon Allah da ya ta fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajis ku rike ta da firorinku an ce alama ta in kana so ka rike abu da ƙarfi ana sa masa fila lokacin da kake rike abu ya ƙi kamu an ka sa haƙori ta ƙara dantsawa to alamar riko in kana so ka cire abu ya ƙi cirewa to in ka sa a haƙori ka danne ka da in dai ba ɗan taba ba ne to yana ƙara masa ƙarfi ban da ɗan taba in ya ja zai gaɓul ta fito ai zai fito ai suna kahi masu fere ita ko daga cikin illar da mai taba yake samu baya mutuwa da hakwarin shi ko dai su dade suna tsami ko suna doyi ko suna karyewa ko suna zubewa illar ta ce yasa dai alhamdulillah babban abin sha'awa da taba wallahi abin adoci amma la nake ji a gumar lokacin ni wallahi ina ji ina wata banga an kunna taba ba wata guda wala ran nan muna cin abinci wani da yazo ya dan fallata kawai duka guri sai muka yi kallon abun mamaki wai a gumal ga wani mutum saurayi yana kunna ta abun mamaki Allah ya sa yadda ta tafi Allah ya sa ta tafi kenan amma da samari ta ba abun burgewa ce wallahi kazanta ce karhenta so idan ana so a gwada riki abu da karfi ana sa masa annawajis abdu alaiha bin nawajis duk yadda aka samu sabani da rikicewa da samun sabbin karatuttuka sabbin malamai sabbin bid'o'i sabbin addini manzo Allah ce wa iyyakum wa muhdathatil umur ba ku ba fararen al'amura duk abin da bai da tushi bai da dangantaka da zamanin manzon Allah a bar shi idan an yi tattaunawa ta fahimta wannan abin akwai shi a alqur'ani a'a akwai shi a sunnar manzon Allah a'a sahabbai sun yi a'a to inda son samu ne tun anan ma a tsaya amma ƙara masa da gyara tabi'ai sun yi a'a manya-manyan malamai sun yi malik ash-shafi'i ahmad ibn hanbal abu hanifa sun yi ba su yi ba sauran duka kyale su in kace ibn taymiya za a ce na yan izala ne in kace kaza za a ce na yan kaza ne ka tsaya a waɗannan ai kusan wannan shibhul muttafaq shibhu muttafaqun alayhi waɗannan malaman kusan kowa ya da malamai ne ko da zai ce ba zai abin da suka yi ba amma dai duniya ta haƙura in ka ɗauke 'yan shi'a galibin duniya ta yadda imam malik mutumin arziki ne abu hanifa mutumin arziki ne imamu shafi'i mutumin arziki ne amar ibn hanbal mutumin arziki ne barantana ka kara musu da sauran manya-manyan malamai da suke tsare kunsu auza'i sufyanu sauri na daga cikin malaman manya-manya ibn uyayna imamu zuhuri manya ne cikin malamai akwai malaman da aka ce almajiransu ne ba su yi musu adalci ba sun yi karatu iya karatu yan midiya suka rasa isa lokacin dan midiya yana da amfani yana da amfani sosai da gaske eh sufyan sauri yayi karatu na ƙarshe kuma ya bada karatu na ƙarshe amma almajirai ya rasa kuma shi ne kaɗai yake ɗaukar nauyin almajiransa shi idan gari ya yi zafi ma hayar jirgin ruwa ke guda biyu ɗaya a ɗauki ɗalibai ɗaya a ɗauki abinci a tafi ina ne yake da sanyi sai je ya kamfe ɗinsu wata uku a ci a cikin abincinsa a sha a cikin abincinsa ya ba da kuɗin kashewa in an gama karatu gari ya yi sanyi kuma a sake ɗauko almajirai a dawo da su don allah wani ya kamata a ce mazhabarka ta mutu amma na je ya tara taron ragwage duka karatun da aka rike nauka na karatunsa kaɗan ne amma imam ali allah ya sa albarka a cikin karatun shi wannan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani za a samu ya diki takumin abunan tafin rakuminsa ya zagaye duniya ana neman fatawa amma ba za a samu ilimin ba sai an zo madina alimu madina malamai suka ce kusan hadisin yana tabbatuwa ne akan imam mali so waɗannan in aka zo kansu abu ba a aikata shi ba a hakura in dai magana ce ta addini kuma ake gane abin nan bid'a abinda babu shi a zamanin manzon Allah ka sako shi cikin addini kuma kace ibada ne za a samu lada wannan ita ce bid'a ka yadda ibada ce ka yadda za a samu lada so duk wanda yake bid'a an ka tambaye kana da lada zai ce yana sa ran zai samu lada an yi ba a yi ba amma kuma yana da kyau to aiko da abin da yake da shi ya kamata a samu lada da abin da kace a samu lada to ya kamata manzon Allah ya karantar da shi in manzon Allah bai karantar da shi ba to ya ga mana wa iyyakum wa muhdathatul umur wannan a bangaren addini kenan bid'ar da ake rikici akan ta shine wanda aka ce addini ne kuma za a samu lada kuma har ayi rikici wani lokacin a ce wanda yayi masoyin annabi ne wanda bai yi ba makiyin annabi ne kaga abin da yake da wannan kimar aka sace masa addini ne wanda za a iya ware na annabi da wanda ba na annabi a cikin shi ba to ya kamata alal aqalla a ga cewa akwai aya ko hadisi da tace ayi ko kar ayi a cikin shi in ba haka ba iyakum umu da sati umur so wani kuma sai ce maka to ai ba microphone ba mota ba jirgin sama ba sifika so ma ai duk bid'a ne wannan bid'a ce dunawiya akwai da Allah wanda ka taba ji a ce in kai kiran sallah da lasifika akwai karin lada ahirin akwai wanda zai faɗa haka in za ka je aikin haji da Allah ga jirgi ga ta caji wanne za ka bi kai jirgi ko kuma wanda ya ce maka a hau jirgi ya ce maka akwai ƙarin lada babu so kaga bambancin abin da yake bid'a ta rayuwa da ta addini ita ta addini ana sa ran lada a ciki ta rayuwa kuma ba wanda yake dan yana samun lada duka gidajen ba irin na manzon Allah bane ba in kuma kun isa ku da ku irin na manzon Allah din shi in kai haka ka cika daki in kai haka ka cika daki dan manzo Allah idan yana qiyamul layl in yazo sujada sai dai yana Aisha ta takin ta nade kafarta ba ta isa ba ta miƙe kafar sai dai idan yana in yazo sai ta ci kafar sai ta nade in yayi sujada sa ya dago ya sake sujada dago ta miƙe ta ji alamar ya miƙe yana tsaye sai ta miƙe kaji aikin mata ana tahajjudi batta baccin amma ko ba ta iba tahi tai ko ba tahin ta tai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunnarsa bai fiye takurawa matansa ba sai an zo gomar karshe na watan Ramadana a nan ne shidda mai izarahu wa aikawa ahalahu a nan ne yake zage dantse ya ɗaure ya jaɗa mara kuma ya tahi iyalinsa sai maza a tashi akwai wata albarka amma ba aka ba kana kiyamu lalle karka ce dala raguwa ki tashi bi sallah a wannan ra'ayin kanta ne in ta ga dama da tashi ta raka a biyu in baka riga wanda ba dole ba ci ba abin da yake ya fi kamata dai kai ta kimtsa maka breakfast kafin ka fita to bi ta rayuwa wannan ci gaba ne ba amma tsarin gidajenmu tsarin tufafin mu duk ba irin na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam tunda ne ka kalli rabin masallacin nan kusan kowa da hula akan shi in ka ce maka a nemo hadisin da manzon Allah ya sa hula za a sha wahala hula kalansuwa ko za a sha wahala amma yanzu da Allah in aka ganka ba hula aka danta to malam lafiya kwa musamman ran juma'a a gana ibi akan mumbari ba hula zai yi wadda yi ba to amma haka yanzu wannan muni da muka sa tsarin tufafinmu ba mu ce ba dole sai an yi irin wannan kaga wannan tsari ne na rayuwa kuma irin wannan tsare-tsaren akwai satan a zamanin manzan Allah tsari ya shigo cikin noma ya shigo cikin kasuwanci ya shigo cikin mu'amala ya shigo cikin kaza hatta noma tsari ya shigo cikin shi idan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana noma hine duk abin da ka shuka kabar Allah ya ikon shi da mutanen Madina iyo hijira hitar da su sun dana da dan advancement akan bangaren noma sama da mutanen Makka in suka noma dabino suna kilili ana masa barbara da wuri ya fi ɗaukan ƴaƴa ya fi huda da wuri ya fi ƴaƴa ya fi ba da ƴaƴa mai yawa da matsala higo higo suna ta hawa bihiya ana kaza a ɗaura kaza a kaɗa masa kilili sai manzo Allah sai ku yi hakuri mana wani abu ne a hannun ubangiji in ya ga dama zai yi idan bai ga dama ba zai ba ko hakura suka ce to sai suka bar shi da wanda yake bahu ahirin ya samu biyu wanda yake bahu sha bakwai ya samu ɗaya mai bahu talatin ya samu hudu wanda Allah da kakata ya ga duk fuskokinsu jingun-jingun da aka yi zaka ta aika hana mai kilili ita ta aiban san abin haka yake ba antum a'lamu bi umuri duniya ku akan al'amarin duniya abinda kuke da gogewa in nayi magana nayi magana ne kawai a matsayin ra'ayina ku gaya mu abin da kuka saba da shi sai ku yi da hekara mai za ta zo hike na yana kallon sa suka suka kada kililinsu aka samu bahun da binai da yawa kaga kenan tun a lokacin sa akwai abin da ya shigo ta bangaren noma wanda shi manzo Allah bai san da shi ba kuma da ya so ya fada da shi daga baya bari to yanzu ka kalli noman da muke ba irin sa ake ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka ta irin sa ne duk ko hatsi wata noma ba a gaban shi barantana da barantana masara barantana soko dan kwanan nan barantana riɗi da ake ta rikici har yanzu da zakka ko babu duka kayan noman mu babu yi a zamanin manzon Allah to ayi ayi kenan mu kuma mu koma mu ma ash'ir wa zabi wa tam ina noman da suke ko ba irin namu ba so kenan a bangaren noma an samu ƙare ƙare amma akwai wanda yace in ka noma hatsi kana da ƙarin lada akan wanda ya noma masara in baka noma masara ba kai dan wuta ne ko baka noma hatsi ba kai dan wuta ne wannan bid'a ce ta duniya in ka tahi ka hau mota mai kyau ko ka hau mota mai ƙarfi wannan ra'ayinka ne akwai wanda zai ce in ba fijo ba zai hau ba wani kuma ce maka mercedes wani ce honda wani ce toyota amma wace ce tafi falala wace ce mustahabi wace ce wajibi babu a cikin su wani al'amari ne na rayuwar duniya da masallacin da yake AC da wanda ba su da AC wanda ake bada lada 40 babu kawai wanda sallar su take da tsoron Allah suka samu limami da iya karatu su da yake sa lansu Allah za ta karbi amma ba wanda ya ce maka idan da AC ta fi lada idan da fanka ta fi lada idan da kafet ta fi lada duk babu wannan duk masallatan manzon Allah kasa ce yasa yace in kai kaki a cikin masallaci ka fara ka rufe ta dan ba wani kurtu da ake ajewa kawai kasa ce ka tofa ka rufe yace kuma makaruhi ne ka tofa a jikin bango saboda ido zai gane ta sai ce in kuma ka tofa ka sato wani abu ka kankare ka zubar da ita kaga duk ba irin masallacin bane ba kenan ba rubuce rubuce in ana ruwa zubowa yake amma mu yanzu da matsalacin ya yi ruwa sai an gyara in ya sake ruwa sai an gyara in bai gaji ba ba za mu gaji ba sai ya kare muku karfi tukuna ce to Allah ka wani mai karfi kuma ya shahi ya sake amma dai ba mu yadda bai na ruwa amma manzo Allah in yayi sujada a masallacin sa in ya dago sai ya ga tabo a fuskar shi ran da ya fito zai ga musu da rasul kadar ya tada mutane biyu suna fada yace wallahi fitowar da nayi in ga muku Allah ya ce ga ranar lailatul qadari wannan jarabar fadan da kuke yasa na manta sai kenan ita amma dai abin da na tuno na gane a wannan daren na yi sujada da asubahi na ga taɓo a gohina da aka a cikin daren ya kwana ana ruwa da aka yi sallar asuba da ya juyo suka ga taɓo a gohina suka ciyo ai daren yau ne kaga kenan da garanti aka baka yau kanka yi bacci akwai lalatul kadari kuma da an faɗa mu ma da ya safe mu a yi ta bacci idan ahirin da kaza ta fito a zo masallaci tabbas yau lailatul qadar ce masu fada suka jawo mana yasa hayana ya bata da amfani wani lokacin ko rabon ofa ake wallahi da wasu mutane sun fito hana da kwamishina ya fito zai raba su tofi kenan ku jik an fasa idan za a dauki yan jefawa yan yan siyasa suka sa jaraba sai a ce an fasa sun sa kwawa amma dai Allah ya sa masu haƙƙin a basu an ce yan siyasa ne suka bude wuta kowa ya an bahi nasa kuma wanda suka yi daɗe suna yi jeje ɗin ana musu kallon yan jecis ko an ce su za a ba yan kaɗan yan siyasa a ba su da yawa daga cikin ɓarnar siyasa kenan banda siyasa hida za a ba headmaster makaranta amma kafin ya je an ɗora masa abcd kuma headmaster ne yau a gobe b c ita ba su haka ba su haka headmaster haka inda baka in ba makarantar malam zirke ba a ina za a yi wannan mudahammatan ita ce kadai karatun makaranta to Allah ya sa an maimaita shi hedi masa amma yana koyan abcd kuma duk inda kuke ganin daidai ke yasa ni har gobe abin da yake faɗa ni abun mamaki a guri na hile siyasa sai abin da ya dace akwai abun mamaki wanda ya fi cancanta a sai aka bawa wannan ƙarshen abun mamaki ne a siyasa duk inda ka tsiya ka ƙware to sai ka san wani kuma sanin wani fa kawai a batta a ka sani to wannan shine dama dama sai ya tabbata zai iya juya ka ya ce maka i kai bari ka bari sato ka sato kawo ka kawo inda abin da ake nufi fa sanin a ɗauki mutum goma ka ɗauka kawo min dubu ɗari ka ba wani dubu hamsin ka bahi ya aka yi ka bahi oho sai ka jiyo wannan su ne masu ɗan sauƙi-sauƙi sauran wataƙil ka musu kawalci ka kawo musu matan aure ka kawo musu ‘yan mata ka kawo musu zaurawa wannan su mafa waliye ne yanzu mai ta'amuli da mata yanzu kamar waliyi ne sauran kuma sai dai samari a lalata su a ɓata rayuwarsu a gurɓata ta ita ce Allah rawa mu da wannan siyasa eh har gobe ni mafalki na babu abin da zai gyara mu sai shari'ar musulunci wallahi da ana yin ta da ba haka muke rayuwa ba duk wannan kuncin rayuwar da muke wallahi da ba ita ake yi ba wallahi da kake ganin mu miliyan 200 har da ahirin ake cewa yanzu ko wallahi da kowa yana da abin yi kowa yana da arzikin da zai ci tunda an yi zamanin da ake daukan zakka ta ta Allah mu alhamdulillah wala alhamdulillah wala alhamdulillah dan Allah yanzu inda fito ka yadda kudi akan titi ko da shokin an dauka ai yan comedy suna isa sa kudi ka dauka ka ji shokin a jiki ko Allah wani ya dauka da yake da ya zangara a guje ko wala kan ji ba sai da in ya je ya fasa abin da yake shokin din ya dauki abin da zai dauka Allah ya asiri yace wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalala manzo Allah ya ce duk abin da aka kirkira aka sai addini ne ya shigo cikin addini to bata ne saboda zai hana abin da yake na gaskiya da gaskiya a cikin addinin ya zauna zai raba kan al'umma ba abin da yake raba kan al'umma irin bid'a saboda za a yi ta rikici a yi ta ba ta kariya kuma duk abin da raba kan al'ummar bid'a ne tun daga kan bid'atul khawarij har abin da aka zauna in dai an samu bid'a to ta dara kan addini sai ta dara kan al'umma akwai bid'a a cikin aqida akwai bid'a a cikin mu'amala akwai a cikin ibada mafi muni ita ce bid'a a cikin aqida wadda aka kirkire ta bid'atul khawarij bid'atul mu'tazila bid'atul qadariyya bid'atul jabariyya wadannan duk bid'o'i ne na murji'a jahamiyya mu'tazila shi'a wadannan duk bid'o'i ne kuma sun raba kan al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki ya raba mu da bid'a ya raya mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kashe ta mu ya kashe mu akan ta Allah ka raya mu musulmi ka kashe mu musulmi wannan gari namu da wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu ubangiji ka ba mu zaman lafiya da yawar arziki ubangiji Allah madaukakin sarki ka ba mu abin da lafiya za ta ci Allah ka yi rahama ga iyayen mu waɗanda suke raye ubangiji ka raya mu rayuwar imani ka kashe mu tare da su a cikin kashewa ta imani da musulunci Allah madaukakin sarki ka saka musu alkhairi ka tausasa musu kamar da suka dawaina da mu muna kananan yara ubangiji Allah ka ba su lada Allah ka karrama su Allah ka mutunta su Allah shugabanninmu masu masu yi domin ka masu tsoronka ubangiji Allah ka kara musu tsoronka ka azurta su da adalci a zagon talakawun su ubangiji ka zaunar da su a mazaunan da ake zaunar da shugabanni nagari adalai ubangiji Allah ka azurta mu da masu yawa a dukkanin matakan gwamnatinmu ubangiji Allah ka sa su zama to masu adalci masu tausayin talakawa Allah gidajenmu ubangiji ka zaunar da su lafiya ka sa albarka a cikin iyalanmu ka sa albarka a cikin ƴaƴanmu ubangiji ka taya mu tarbiyyar su kannanmu da muke tasowa ubangiji Allah ka kama hannayensu Allah Allah ka mai da su mutanen arziki masu tarbiya Allah ka ba su abin yi ka ba su sana'a mai kyau Allah ka ba su ayyuka masu kyau Allah ka sa masu amana ne da tsaron amana Allah madaukakin sarki barazana ta tsaro da muke ciki Allah ka yaye mana wannan zabe da yake tun karo mu Allah ka sa ayi lafiya a gama lafiya ka ba mu shugabanni nagari alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin sannan dai muna ba da uzuri ga 'yan uwa yanayin yadda sallah ta dawo kusa da yanayin yadda hanya take da wahalar man fetur da waye wala lokacin su ne suke haifar da waɗansu makara-makara kamar yau gaskiya ina ji ban ma shiga gidana ba sai karfe biyar saura ina da buƙatar in ci abinci na canja kaya na kamo hanya ban baro gidana ba sai da gama labaran karfe biyar sannan ka zo ka nemi hanya ga lalacewar hanya ga akwai gunda dole ma ka tafi a talatin to yan uwan dai sun ga an kamu an samu makara in dai ba na waya ba da Allah mu rika wa juna hakuri muna sanar da abin a cikin kwakwalwar mu iya abin da ya faru ko ya aka zo da shine iya abin da za a iya da kuma muka yi tafiya Allah da guduma dan mulka abinda za a iya zuwa a yi din muna da ya fata Allah ya tsare Allah ya kare kiyayewa Allah ya ba mu hakurin kuma saurara din